أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya gwada mana wannan rana da wannan lokaci don ci gaba da karatu daga littafin tuhfatu saniya da sharhil ajrumiya littafin da yake koyar da mu ƙa'idojin yare na larabci kan mu manta wannan shine halka mu na hudu kuma wannan halka yana taho maku ne kai tsaye daga zawiyar maulana sharif ibrahim salih al-husaini da ke nan zaria karkashin jagorancin maulanmu alfarfesor ibrahim ahmad makari allah ya kara masa lafiya a karatun da ya wuce mun yi magana akan abin da ake ce ma alamomi da ake wato bambance suna da su akan sauran anwa'ul kalam mun gangaro da bayanai a cikin dukkan alamomin inda muka ce alamomin guda hudu ne na farko a dukhulul alifi wallam na biyu at-talwin na uku kuma dukhulul harful jarri alaihi sannan na hudu shine al-khabd a cikin huruful jarri da muka ambata mun faɗi abin da ake ce masu wato huruful jarri al-mahd sannan abin da ya rage ba mu ambata ba wanda daga kansa zamu daura insha Allah sune huruf al-qasam su ma suna cikin huruful jarri sai dai kawai bambancinsu da huruful jarri suna da wato keɓanta da kawai rantsuwa ne su su sai za a rantsuwa ake amfani da su yake cewa min huruful habdi huruful qasami daga cikin abin da ake cewa huruful habdi wanda su ne huruful jarri akwai wanda ake ce masu huruful qasami wa hiya thalathatun thalathatu ahrufin su harufa guda uku ne kawai al-awwalu al-wawu na farko harafin wawi ya ce wahiyya la tadkhulu illa alal asma'i zahira ita ba ta shiga cikin wani suna sai al-ismu zahir mun san sunaye kashi biyu ne imma an yakuna isman zahiran imma an yakuna isman mudmaran al-ismu zahir shine kaman kace wallahi aga lafzul jalala ismu zahir ne saboda haka ita wawun ba ta latar hulu illa alal ismi zahir ba ta shiga ma zamiri kawai suna take shigan ma na hau wallahi kamar yadda ka ce wallahi kaga rantsuwa ne baka ce wallahu ko wallaha ba sai ka ce wallahi saboda wannan wawun din wawul qasami ce kuma in ta shiga ma suna a aikin da take tasirin da take ma sunan shine ta mai sali kasa kamar yadda Allah yake rantsuwa yake cewa wattur wa kitabin mastur da kuma inda yake rantsuwa yake cewa wa tini wa zaitun haka dai wa turi sinin duka za mu ga wawun ɗin ta yi mawa innan sunayen da ke gabanta wasu riƙasa wasani alba harafi na biyu daga cikin ahruful qasam shine harful ba'i yace wala takhtassu bi lafzin duna lafz bal tadkhulu ala al-ism adh-dhahir nahwu billahi al-ajtahidanna وعلى الدمير نحو بك لأضربن الكسولة ita kuma ba'un ba ruwanta da keɓantuwa da wani suna da barin wani suna ita tana shiga ismu zahir kuma tana shiga cikin damir kamar inda ka ce billahi la'ajtahidanna kaga billahi ka ce ga idan labzul jalala shine ismu zahir ɗin ko kuma inda ka ce bika la'adribanna al-kasula kaga muhallin shaɗin mu shine bika alba'u ga yanan shine harful qasami kuma huwa harful jar kamar yadda muka sani a yace al'adri bannal kasula kaga anan muhallin shaɗi shine bika alkafu ga yanan ya shiga cikin ba'un ya shiga cikin sa kuma shi din damiri ne kamar yadda muka sani damiru mukhatab yace wa thalithu na uku na ƙarshe shine atta'u harafin ta shine harafi na ƙarshe cikin ahruful qasam shi kuma yace wala tadkhulu illa ala lafzil jalala ita ta'un ba ta shiga wani kalima sai lafzul jalala wato lafazin Allah sai kenan za a rantse da Allah ne ake amfani da ita kamar yadda Allah yake cewa tallahi la kidanna asnamakum haka dai wato wa'annan dai hurufan duka aikin su shine su shiga cikin suna kuma su yi masa wasali kasa amma a halin da ake nufin rantsuwa su bambancin su da sauran ahruful jarri kenan daga daga alama daga alamo daga bayan alamomin wato abin da ake ce ma alamatul ismi babi na gaba za mu ga shine alamatul fi'l wato alamomin fi'ili wato aiki kamar yadda muka faɗi a baya أنواع الكلام الاسم والفعل والحرف wanda muka faɗi ta'arifin kowanne to alfi'il shine na biyu yace wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa shi fi'ili ana bambance shi da sauran guda biyun wato suna da harafi yana bambanta da su ta hanyar a saka masa wato harafin sin wannan sin din ana kiranta sinut tanfis at-tanfisu ma'anahu al-istiqbal ma'anansa shine wato sinun ɗin tana nuni da cewa aiki za a yi amma a wani lokaci mai zuwa ba a yanzu lokacin da ake magana ne ake yin aikin ba ma'ananta kenan sannan akwai saufa ita ma ana ce mata harfin tamfisi shi ma dai ma'anan shi istiqbal ɗin ne amma ita saufa ta fi wato sinun muddan tsawon lokacin da za a ɗauka kafin yiwuwan aikin wannan sinun da sofa ɗin sai baya ga su sai mene sai ta'ut ta'anis ya ce wa ta'ut ta'anis sakina sai kuma ta'ut ta'anis sakina wato ta'ut ta'anis sakina ita ce ta wacce take zuwa maftuha amma da sukuni a karkenta kamar inda ka ce qalat Allah subhanahu wata'ala yana cewa qalatil a'rabu so ita wannan ta'u ɗin da take zuwa a cikin fi'ili madi amma da ɗauri ita ma ɗaya ne daga cikin alamomin da ake bambance fi'ili da wani da suna a da harafi abu da lura a nan gurin shine malamai sun yi magana akan ita ta'ul din nan da ita da ta'ul mutaharika wanda za mu zo a gaba da su ne wasu malamai suka yi ma wani daga cikin babban malaman na hau wato raddi cewa da ya tafi akan cewa lallai lai kalmar laisa harafi ne ba fi'ili ba ne suka ce za a yi a kira shi da harafi bayan kuma ta'anisu sakina yana shiga cikinsa kuma shi ɗaya ne daga cikin alamomin fi'ili ma dama ya ɗauki alaman daga cikin alamomin fi'ili to shi ma fi'ili ne sannan a wancan matsayin ta'ul mutaharika kenan akwai wani cikin kalman bi'isa da ni'ima wanda akwai wanda suka tafi akan cewa su ma ɗin wai sunaye ne ba fi'ilai ba ne aka yi musu raddi da cewa lallai tunda suna ɗaukan ta'ud ta anisu sakin lallai lallai su ɗin fi'ili ne tunda ɗaya ne daga cikin alamomin wato fi'ili kamar yadda dai za mu gani a cikin karatuttuka masu zuwa ya ce wa ƙul ya tamayyazu alfi'lu an akhwayhi al-ism wal harfu bi arba'i alamat a suna ai fi'ili yana bambanta da suna da harafi da alamominsa guda hudu mata wujudat fihi duk lokacin da aka ga wa'annan alamomin guda hudu to wannan abin suna harafi ai fi'ili ne ba suna bane ba kuma harafi bane ya ce al'ula na farko qad akwai harafin qad wasaniyatu as-sin harafi na biyu shine harfu sin shine sinut tanfis qad din can tana da ma'ana guda biyu ko dai ta zo da ma'anan tahqiqi ko kuma ta zo da ma'anan at-taqrib idan ka ce qad jaa zaidun qad jaa zaidun lallai tabbas zaidu ya zo kaga nan tahqiq take ba da ma'ana amma mai kiran sallah da yake cewa qad qamatis salatu anan ma'anan qad shine taqrib ma'ana sallah ya gabato dan lokacin da ake cewa ake kiran sallan sallan ba a riga an gudanar da ita ba za dai a yi ne saboda haka kad anan tana indicating din ma'anan kusantowar sallah ne sannan ha abu na biyu shine sin harafin sin wanda shine sin tanfis wanda shi kuma yake danta da fi'ili ne mudari'i kadai baya shiga madi baya shiga amri wasalisu saufa sai kuma harafin saufa shi ma sin ana kiran shi yana cikin huruful istiqbal din wato harfin tanfis والرابعه تاء التانيث الساكنه نهدن زو itace تاء التانيث الساكنه wanda muka dan yi bayani akan ta amma qad fatadkhulu ala naw'ain min al-fi'l lafazin qad tana shiga fi'ili madi tana shiga kuma fi'ili mudari'i وهما الماضي والمضارع فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين idan ta shiga ɗaya daga cikin har fi'ilai ma'ana fi'ili guda biyu take shiga cikinsu madi da mudari'i to tana ba da ma'anona guda biyu wa huma taqlil wa taksir shine ko dai ta ba da ma'anan aiki kaɗan ne ko kuma aikin mai yawa ne fa amma dilalatuha ala taqlili a inda take ba da ma'anan kaman abu mai yawa ne shine na hauƙauluka kamar inda kace qad yasduqul kazubu kaɗan ne mai ƙarya ko maƙaryaci yake yin gaskiya so qad anan ita take nuni da cewa lallai kaɗan ne maƙaryaci yakan yi gaskiya wani lokacin wa qauluka qad yajudul bakhilu kamar inda kace kuma wato marowaci kaɗan ne yake yin kyauta so a nan ba za ka ce da yawa marowaci yana yin kyauta ba saboda da yana yi da yawa da ba a kira shi da marowaci ba wa qauluka qad yanjahul balidu haka inda ka ce qad yanjahul balidu shi ma dai taqlil ne ma'ananta anan wa amma dilalatuha ala at-takfir nahu qauluka qad yanalu al-mujtahidu bughyatahu da yawa mai kokari yana isan ma abun da yake buri saboda ya tarattabu akan kokarinsa ya cimma burinsa so kaga da yawa kenan a yace wa qauluka qad yaf'alu at-taqiyyu al-khayra da yawa mai tsoron Allah yana aikata alkhairi da yawa so anan qad tana da akasin wato qad din da da suka gabata shine taksir take da ma'ana anan ba taqlil ba ga nan ya kawo abin da ake ce ma al-istishhad ya istishhadi akan wannan ma'anan da wani baiti ga nan yace qad yurriku al-muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma al-musta'jil az-zalal eh ce da yawa mai bin abu a hankali yakan riski wasu shashin a burinsa abin da yake buri ko ya karci shashin biyan bukatansa, wa kadi ya kunu ma'a musta'ajil zalalu, a kaɗan ne ya ce da yawa kuma mai yin gaggawa a cikin al'amura yakan wato, yakan samu tuntuɓe a cikin isa inda yake nufa, ma'ana daidai kad a nan duka tana ba da ma'anan takfir. wa amma sin wa sawfa yadkhulani ala al-fi'l al-mudari' da sinun da saufa duka suna shiga ma fi'ili wato mudari' ba mazi ba wa huma yadullani ala tanfis dukan su kuma suna bada ma'anan tanfis ne wa ma'anahu al-istiqbal ya fassara mana tanfis kenan bai ce ma'anan tanfis shine istiqbal ma'ana aiki ya zama za a yi shi nan gaba ba wai yanzu yanzu lokacin da ake magana ba misali illa anna sina aqalla istiqbalan min sawfa sai dai sinun muddan da ake da za a dauka wajen yuyuwan aikin bai kai na saufa nisa ba fa amma sinu fa nahu qawluki ta'ala yana yadda Allah yake cewa sai yaqulu sufaha'u minan nasi kaga sinun anan sinu tanfis ce in baicin sinun din da fi'ili mudari'i zai dilala akan yanzu ne ake magana amma zuwan sinu sai mai da shi zuwa wani lokaci haka ga shawahin nan dai da yawa ga na saufa shi kuma ya kawo misali da wala saufa yu'tika rabbuka fa tarda da sannu ubangijinka zai haka dai a daga nan sai ya tafi magana akan wato alama ta uku mu ce ta hudu ta karke ita ce ta ta'anis sakina yace fatadkhulu ala al-madi fi'l al-madi دون غيره إتا في الماضي كما تكشغا بات شغا مضارع والغرض منها دلالة على أن الاسم الذي أسند إلي هذا الفعل إليه مؤنث abun da take indicating kalman ta ta shiga tana nuna da cewa wannan aikin da aka yi mace ce ta yi ba namiji ba wannan wanda ya aikata wannan aikin mace ce kamar inda kace qalat ummul mu'minina aisha qalat aishatu ummul mu'minin duk yanda ka sarrafa jumlan yana nuni dai wanda ta yi magana mace ce ba namiji ba ne ko kuma am kana na'iba fa'il ko kuma inda ya zama abin da ake ce ma na'ibu fa'il nahwu furishat daruna bil busti furishat daruna bil busti ga hinan dai an sa ta'ut ta'anis sakina wanda yake nuni akan cewa wanda ya aikin a hakika mace ce ba namiji ba والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها فلا يضر تحريكها لعارض التخلس لالتقاء الساكنين في نحو قولك وقالت اخرج عليهن وقالت امرأة فرعون هكذا يهزوا كرشي ma'ana abin da yake nufi shine duk da an ce sakina ba wai yana nufin ba za ta canza daga sukun ba ne kasancewanta a asul wad'iha a yadda larabawa suka samu suke amfani da ita a farko shine da sukuni amma akwai wasu halayen da sukan zo a ta canza ta ɗauki wasali wani lokaci ne shine inda tiqa'i sakinai kuma idan taqa sakinani wajaba al-kasru wannan ka'ida ce amma idan wato sukuni biyu suka haɗu to ya wajaba a yi ma ɗaya su na wasali ƙasa haka dai wannan a taƙaice shine su ne alamomin da ake gane fi'ili da su akan suna da harafi mun faɗi alamomi ga sunan guda hudu na ɗaya kat na biyu sinun na uku saufa na hudu kuma ta wata anisu sakina da sinun da saufa fi'ili mudari'i kawai suke shiga da kad kuma yana functioning yana shiga fi'ili madi ya ba da ma'ana biyu ma'anan taqrib da tahqiq ya shiga mudari'i ya ba da ma'ana biyu ma'anan taqlil da tafsir sannan sai kuma ta wata anisu sakina wanda ita kuma ta ke ne da fi'ili madi kadai a nan za mu dakata sai kuma karatu na gabayin Allah ya kai mu Allah saka mana da alkhairi